يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraronmu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhaban a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda muke yin duba na ɗanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta abin da take karantarwa bayanin sababin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mujiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yadda Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin ƙarfe tara na dare cikin yadda Allah. Ku tabbata kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin. A wannan satin za mu kawo muku shirin namu akan ayoyi guda uku da suke cikin suratul baƙara daga aya ta ɗari biyu da da ashirin takwas zuwa ta ɗari biyu da talatin, wanda ayoyi ne da suke ɗauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa akan zamantakewar aure da kuma saki. Kuma shirin namu zai kasance kashi na farko daga cikin shirye-shiryen da za mu gabatar akan ayoyin namu. Kuma a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci shirin namu da mu da suka haɗa da Alramma Hassan Muhammad Tahir, Dr. Kabir Abubakar Asgar, Sheikh Bashir Lawan Muhammad, Ustaz Hamza Alhassan Sa'id, Sheikh Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa. Ku dai kawai ku biyo ni kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني ما شاء الله a farkon shirin namu kafin zuwa wajen alaramma Hassan Zigila za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yayana, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafarin kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, jakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa. kamar kowane mako za mu tafi unguwar Hotoro wajen Alaramma Hassan Muhammad Tahir domin ya karanta mana aya ta 228 da ta 229 tare da aya ta 230 da suke cikin suratul Baqara. Alaramma Hassan idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Alhamdulillah, a wannan satin muna tare da Dr. Kabir Abubakar Asgar inda zai fassara mana ayoyin namu. Gare ka dakta.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه تو ونن آه آيوي فدن الله سبحانه وتعالى ديكي تشوا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الله يتشي والمطلقات كما mata waɗanda aka sake su ya tarabbasna bi anfusihinna suna jira da kankin kansu ma'ana za su jira ba za su yi wani aure ba shine idda kenan salasata qur'in tsawon qur'i uku malamai sun yi sabani qur'i shin tsarki ake nufi ko haila sai zam bisa wanda suka ce tsarki za su jira har sai sun yi tsarki uku bayan an sake su ko kuma a ce za su jira har sai sun yi haila uku bayan an sake su wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah Allahu fi arhamihinna Allah ya ce kuma wala yahillu lahunna kuma baya halasta ga su matan da aka saka din masu idda an yaktumna ma khalaqa Allah su boye abinda Allah ya halitta na ciki kenan fi arhamihinna a cikin mahaifansu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai har sun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to baya halasta su boye wannan bayanin idan sun samu ciki a cikin wato karshe-karshen auren ya bayyana a cikin wannan lokaci na a idda to wajibi ne su bayyana wa bu'ulatuhunna ahaqu bi raddihinna fi zalika mazajensu sun fi kowa cancantar su mai da su mazaje suna da karfin cancantar su ce sun koma da su cikin igiyar aure fi zalika a lokacin da ake yin wannan lissafi na idda in aradu islaha idan mazajen da su matan gaba ɗayansu wato idan sun nufaci gyara idan an nufaci gyara to mazajen sun fi kowa ƙarfi walahunna mislul ladhi alaihinna Allah subhanahu wataala ya ce walahunna kuma su mata suna da haƙƙi akan maza mislul ladhi alaihinna irin kwatankwacin haƙƙin maza da ke kansu su ma suna da shi akan mazajensu bil ma'rufi bisa abin da yake sananne a shari'a da mutunci da al'ada ta gari walin rijali alaihinna daraja amma maza suna da wata falala akan akan su matan falala a halitta da darajar su da shugabanci da ciyarwa da sauran abubuwan da shari'a ta bayyana na jagoranci da Allah ya baiwa maza akan mata shine walin rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima Allah ya ci gaba da cewa at-talaqu marratani saki guda biyu ne wato na ɗaya da na biyu fa imsakun bi ma'arufin to a riƙe cikin kyautatawa da bin shari'a bayan an yi waɗancan saki in sun auku au tasrihun bi ihsani ko kuma a rabu amma bisa kyautatawa wala yahillu lakum baya halasta gare ku ya ku musulmi an ta'khudhu ya ku mazaje musulmi an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a ku an shi wani abu daga cikin abin da kuka baiwa matan shay'an ko menene illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai in miji da matan sun ji tsoron cewa ba za su iya ci gaba da tsaida hukunce-hukuncen Allah a cikin zaman aure ba zaman auren ya lalace ya ki daɗi to idan aka samu haka fa in khiftum idan kun ji tsoron irin Allah yuqima hududallah ba za su tsaida shari'ar Allah ba fala junaha alaihima to a lokacin babu laifi a tsakankanin su miji da mata fi maftadat bihi game da ta fanshi kanta anan ya halasta ya anshi kuɗin da ta fanshi kanta Allah ya ce tilka hududullahi waɗannan iyakoki ne na Allah fala ta'taduha kar ku sake ku tsallaka waɗannan iyakoki da Allah ya saka ta da Allah ya ambata tun daga cewa ayi wato a jira tukunna har sai an yi tsarki uku ko jini uku gwargwadon wato sabani din da kuma hani game da boye abin da ke cikin mahaifa na ciki da kuma cewa iyaye su sani mazajen aure su suke da 'yancin kome in suka ce sun yi kome kada wani ya ce bai yiwu ba da bayani akan cewa maza suna da daraja akan mata da bayani akan cewa mata suna da haƙƙi akan maza irin haƙƙin da maza ke da su akan su da bayani akan cewa saki ana yi ne na ɗaya wata rana kuma in ta kama a ƙara yin na biyu da bayani akan cewa a riƙe aure bisa ƙa'idar shari'a da mutunci in za a rabu a rabu cikin kyautatawa da hani game da karɓe dukiyoyi ko abubuwan da kaiwa mace kyauta da su sa'ad da za ku rabu sai in rabuwa ta zama ta hanyar hulki ne to a nan babu laifi kana iya karɓa duk waɗannan abubuwa da Allah ya lissafa shine ya ce waɗannan abubuwa iyakoki ne wa'ana dokoki ne da abubuwa da Allah ya gindaya kuma Allah ya ce fala ta'taduha kar ku tsallaka kar ku yi ma waɗannan dokoki karantsaye Allah ya ce wa man ya ta'adda hududallah wanda bi yake ma dokokin Allah karantsaye fa ula'ika humu zalimun wannan yana cikin azzalimai Allah ta tsare Allah ya ce fa in tallaqaha to idan kuma ya sake sakinta na uku kenan fala tahillu lahu to ba ta halasta a gare shi ya mata kome ba ta halasta a gare shi a sake daura musu aure min ba'du bayan wancan sakin na uku hatta tankiha zawjan ghayru har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba aure sahihi da tarewa fa in tallaqaha idan wannan sabon mijin da ta aura ta ta hada su ya sake ta bayan tarewa a cikin aure ingantacce fala junaha alaihima to anan babu laifi akan su wancan tsohon mijin da matar shi wacce wani miji da ya aure ta daga baya yanzu kuma ya sake ita Allah ya ce fala junaha alaihima babu laifi a kansu ayyata raja'a koma wancan aure nasu a sake daura musu shi in zanna an yuqima hududallah idan sun san cewa za su tsaida dokokin Allah a cikin auren shine wancan imsakun bi ma'rufin din da kuma walahunna mislul ladhi alaihinna da kuma walil rijali alaihinna daraja zama na mutuntawa sanin cewa miji yana da yana da daraja a kanta ba ta haƙoƙinta da ita ma ta yi ƙoƙari ta bashi nashi to shine wato tsaye da haddodin Allah kamar yadda can aka ce idan suna jin tsoron ba za su iya tsaye da haddi wato hukunce hukuncen Allah ba to ai hul'i haka nan ma aka ce idan suna tsammanin za su iya ci gaba da tsammani anan wato tsammani da ma'anar sanin cewa za su iya ci gaba da zama cikin bin dokar Allah Allah ya ce to sai su dawo su ci gaba da aure in zanna an yuqima hududallah idan sun yi tsammanin za su tsaye da dokar Allah Allah ya ce wa tilka hududullahi yubayyinu hali qaumin ya'lam waɗannan dokoki na Allah ne Allah yana bayanin su dan mutane su sani waɗancan da aka ce kar a tsallaka kuma waɗannan da aka ƙara bayyanawa dukan su dokoki ne hukunce hukunce na Allah subhanahu wataala kuma Allah yana ma mutane musulmi muminai bayani ne don mutane su san su kuma kar su dinga tsallaka su su lazumci bin waɗannan dokoki don tabbatar da samun zaman lafiya a gidajen aure tabbatar da samun ɗabi'a ko yanayi mai kyau in ma rabuwar ta kama to a rabu cikin mutunci da salama da girmama juna ba tare da an cutar da juna ko an zalunci juna ko an yi ma juna sharri ko ko kama karya ba Allah ubangiji ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi bayanan hukunce-hukuncen da ayoyin namu suke ɗauke da su sun zo mana daga bakin Sheikh Bashir Lawan Muhammad.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته waɗannan ayoyi da suke cikin suratul baqara ayoyi ne masu girman sha'ani ayoyi ne waɗanda suka ɗauki bayani a game da zamantakewa babba ita ce zamantakewa ta aure wato abin da yake biyo bayan auren na saki wato rabuwa da ake yi tsakanin miji da mata idan hakan ya zama shine ake tsammani ya zama mafita Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimarsa ya sanya hukunce hukuncensa dukkaninsu suna tafiya ne tare da manufofi da kuma hikimomi daga cikin manufofin saki akwai samar ma da ma'aurata guda biyu sanyin zuciya a lokacin da suka shiga cikin kunci kuma ya kasance dukkan hanyoyin da ake bi na samun sulhu sun gagara to anan abin da ya fi shi ne sai ya zama an rabu kowa ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da wanda ya fi dacewa da shi matar Allah ya haɗa ta da sabon miji wanda ya dace da ita sannan shi ma mijin Allah ya haɗa shi da sabuwar mata wacce ta dace da shi sannan daga cikin hikimomin saki akwai ba da dama da darasi ga dukkanin su guda biyu shi yasa Allah ta'ala ya sanya sakin ya kasance kala biyu ko dai ya kasance raj'i ne ko kuma ya kasance ba'i to a inda ya kasance raj'i an yi saki guda to Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi idda a tsakanin wannan sakin da kuma warwarewa aure ga baki ɗaya ko kuma a ce za a iya komar da mace to a daidai wannan lokacin namiji zai yi nazarin matsalolinsa da suke faruwa a gidansa domin neman hanyar gyara sannan ita kuma matar da aka sake ta wannan ya zama mata darasi ita ma za ta je ta yi karatun ta natsu domin ta ga menene ya jawo mata waɗannan matsalolin har ya haifar mata da a rabu da ita a sake ta in Allah maɗaukakin sarki ya sa ta dawo ga gidan to sai ya kasance ta canza halayenta ababen da take aiwatarwa waɗanda suka kasance ba su da kyau waɗanda suka haifar da wannan damuwar to ana tsammani ta zama ta gyara su to waɗannan ayoyi tun daga faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa inna Allah sami'un 'alim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhi عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساق بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون آيوين ودن سكي قنشده قنشه قنش ما سنوي كما ما سيوا daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani akan hukuncin ila'i abinda ake ce mai ila'i shine mutum ya rantsuwa da cewa ba zai kusanci iyalansa ba a jahiliya sun kasance suna yin haka mutum sai ya ila bala'i ga matarsa ya rantse ya ce wallahi tallahi ba zai tara da ita ba ba zai sadu da ita ba kuma sai ya ɗau shekara har shekaru biyu kuma ba abin da zai biyo baya sai ya batta a matsayin ratayayya wadda ita ba matarsa ba kuma ita bata kasance a matsayin wacce za a kira ta a matsayin sakakka ba ba a kiranta matarsa saboda duk wani abin da yake na haƙƙin aure baya gudana a tsakanin su sannan ko ba sakakkiya ba ce ta je ta auri wani ga ta nan dai ya batta a rataye to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimar sa da ya zo da kuma kwato ma mata haƙƙin su sai ya sa ka'ida cewa duk wanda ya wannan rantsuwar cewa ba zai kusanci iyalansa ba to an ba shi watanni guda hudu cif shine tarabbusu arba'ati ashhur duk mutumin da ya rantse ba zai kusanci iyalansa ba to kada wannan lokacin da ya dauka ba zai kusance su ba ya wuce watanni hudu in ya kai watanni hudu to aya ta faɗi karara ko dai ya dawo shine fa in fa'u in suka dawo abinda ake bukata kenan su dawo su ci gaba da mu'amala ta aure a tsakaninsu da matansu din nan da suka yi rantsuwa ba za su kusance su ba to su dawo in ko ba su dawo ba to daga nan sai dai su sake su shine wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim in kuma ya kasance bai dawo da ita ba to wannan dole ya sake ta kenan anan mace za ta je ta kai kara wajen alkali alkali kuma zai zo ya kira mijin ya bashi umarnin cewa matarka da kai rantsuwa ba za ka kusance ta ba har watanni hudu yanzu gashi watanni hudu sun cika ka rantse ba za ka kusance ta ba to kuma watannin da shari'a ta sa maka na ka'ida cewa kana da damar da za ka yi wannan a cikin watanni hudu to watanni hudun sun cika sau da ka yanzu mecece niyyarka niyyarka za ka sake ta ne ko kuwa a'a za ka ci gaba da zamantakewa aure da ita ka dawo in ya dawo shi kenan idan kuma bai dawo ba to yanzu abin da ke kansa shine sai ya sake ta shine wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim in ya daura niyya mai karfi akan cewa sakin ta zai yi to Allah subhanahu wata'ala masani ne kuma Allah yana jin duk abin da ake yi na sakin da sauran dukkan ababen da bayinsa suke aikatawa to wannan hukunci na farko kenan ayar ta tabbatar mana da hukmul ila'i fi shari'ati islamiyya hukuncin yin rantsuwa mutum ba zai kusanci matarsa ba ko iyalinsa to an sa masa ka'ida wanda kafin zuwan musulunci sukan yi shi ne sakiwawa kawai ba tare da ka'ida ba to sai shari'ar musulunci ta sa wannan ka'ida abu na biyu shine Allah subhanahu wata'ala hukunci na biyu Allah ya bayani akan hukuncin matan da ake sakin su ya za su yi iddar su shine sai aka faɗi cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru thalathata quru wasu malamai suka ce ana nufin za su jini uku wasu kuma suka ce a ana nufin za su yi tsarki uku wannan matsala ce da sai an zauna a fikihance da kuma an samu mahalli wanda yake mai faɗi sai a yi bayani akan menene hukuncin tsarkin menene kuma hukuncin jinin sannan me yake bambanta su sannan mazhabobi na malamai da kuma hujjojin kowaɗanne to amma dai abin da ake nufi mata za su zauna idan an sake su idda su da za su yi za su yi kurki guda uku masu cewa tsarki za su yi tsarki tsarki uku masu cewa jini za su yi jini uku za su yi sannan Allah subhanahu wataala a hukunci na uku yi bayani akan cewa baya halasta ga mata sun san suna da ciki su ɓoye cewa suna da ciki wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi anhamihinna kuma Allah subhanahu wataala ya alakanta bayanin cewa wannan yana da alaka da imani mace mai imani ba za ta zama tana da ciki ba sai ta nuna ba ta da ciki ko kuma a'a tana da cikin ba ta da cikin amma ta nuna tana da ciki a'a a'a ta faɗi gaskiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana hukunci na hudu a lokacin da iddar mace ba ta ƙare ba to sai ya ce waɗanda suke da damar su dawo da matansu su ne mazaje wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha maza su suke da haƙƙin su yi kome so daka da zaran mutum ya saki matarsa ya ce ya dawo da ita wajibi ne ta dawo ta masa biyayya a matsayin cewa yanzu tana nan a matsayin matarsa nan ana maganar ya yi mata sakin farko to a wannan sakin farkon da ya mata tana zaman idda in yau ya sake ta an jima sai ya ce to ya dawo da ita to ta dawo baya halasta ta ce bata yadda ba ba za ta dawo ba sannan baya halasta danginta su hana ta su ce ba za ta dawo ba dama kuma za ta zauna ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul talaq cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina za su zauna ne a ɗakin su su idda so daga baya halasta mace a sake ta kuma a kore ta baya halasta mace a sake ta ita da kanta ta ce za ta tashi ta fita ta tafi gidansu gona sai dai idan ana jin tsoron wata fitina da za ta afku idan ta ci gaba da zama a cikin wannan gida na mijinta to anan shari'a ta ba da dama cewa za ta iya gugusawa ta tafi wani waje domin ta je ta yi iddata amma ana nan kawai sakinta aka yi tana da wajen da za ta zauna a gidan mijinta shine abin da shari'a take nema ta zauna a gidan mijinta sannan ranar da mijinta ya ce ya dawo da ita to ta dawo baya halasta iyayenta su ce ba za ta koma ba baya halasta ita ma ta ce ba za ta koma ba saban Allah ne babba har idan suna da wani tunani game da wannan to sai dai su kai kara wajen alkali alkali shi kuma ya kira shi domin a tabbatar da cewa meye dalilin da yasa suke ganin ba za ta koma ba kuma alhali mijinta ya komar da ita sai a duba sai a gani a ga hukunce-hukuncen da kuma za su biyo baya wanda ba a nan bane mahallin faɗin su insha Allah ta'ala sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce dawo da mijin dawo da auren da mazaje za su yi sai ce in aradu islaha ashe ana dawo da mace ne domin me domin gyara sakin an yi shi domin gyara ne to yanzu ana nufin kuma idan an dawo za a ci gaba da rayuwar aure bayan an sake ta to za a ci gaba da sabuwar rayuwa ne kamar yadda bahaushe yake cewa za a buɗe sabon shafi waɗancan shafuffukan an goge su na abubuwan da suka faru na damuwa da tashin hankali wanda har suka haifar da aka yi saki sannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa lallai mata suna da haƙoƙa waɗanda ya waje ba a tsare musu mata ba bayi bane mata ba wani kayi ba wasu kayayyaki bane da ake zuwa a je a siyo su a kasuwa a rika mu'amala da su yadda aka ga dama yace wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da haƙoƙa kwatankwacin ababen da aka dora musu na aiki dama rayuwar dan adam in za a yi mu'amala tsakanin juna to tana tafiya ne a tsakanin abubuwa guda biyu alwajibat da alhuquq alwajibat abinda aka dora ma mutum wanda ake tsammanin yayi shi ga wani sa sannan akwai alhuquq shi kuma abin da aka dora ma wanin sa ya masa to lahunna suna da haƙoƙi yadda kake son ka sa kaya masu kyau to ita ma matarka tana son ta sa kaya masu kyau yadda kake son ka ci mai kyau to matarka ita ma tana son ta ci mai kyau ka bata shi yasa manzo Allah su sume ce da aka tambaye shi me haƙƙin ɗayan mu akan haƙƙin matan mu akan ɗayan mu sai manzo Allah su ne ya ce an tu'ima ha idza ta'imta wa taqsuha ha idza kasauta ka tufatar da ita a lokacin da kai ma kake tufafi ai kana sa kaya to ita ma ka sai mata kaya sannan ka ciyar da ita domin kai ma kana cin abinci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadrib alwajha wala tuqabbih sannan kada ka duke ta a fuska sannan kuma wala tuqabbih kakkar ka faɗa mata maganganu waɗanda za su zama masu muna munan masu ɓata rai sannan daga cikin hukunce hukuncen da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin wannan ayoyi ya faɗa mana cewa saki dai bi ake yi at-talaqu marrata wato sakin da aka ba miji damar ya kome guda biyu ne in yi na uku to bai da damar kome ya saki matarsa ta je ta yi idda kafin ta gama idda ya dawo da ita ko da ta gama idda ta tafi ta je ta yi wani aure ya dawo da ita to yana nan a matsayin wannan saki kwara daya ya tsinka igiyarsa daga cikin igiyoyi guda uku da Allah ta'ala ya bashi a matsayinsa namiji sannan bayan wani lokaci aka sake samun saɓani ya sake mata saki ɗaya yanzu saura igiya ɗaya ta rage masa a tsakaninsu to shine ma'ana abbalaku marrata sannan a cikin wannan wannan yana nuna mana sakin sunna da malamai suke ce mishi abbalaku sunni ba talaqul bid'i ba shine a saki mata ba a kalma ɗaya a dunkule ba a lokaci ɗaya a'a a sake ta saki guda sannan a sake ta tana cikin tsarki tsarkin da kuma ba a sadu da ita ba ba a kwanta da ita ba ko kuma a sake ta alhali tana da ciki wannan su ne shurutu talaqi su sharɗan saki na sunna kada a saki mace tana haila sannan ka a saki mace alhali tana cikin tsarki amma kuma an tara da ita wato an sadu da ita a wannan tsarkin wannan shine malamai suke ce mishi ki kuma at-talaqul bid'i wato saki na bid'a kenan to shine sai Allah madauki saki ce daga sakin nan na biyu da aka yi fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ya kasance mutum ya ci gaba da kula da matarsa a matsayin igiya ɗaya gillin gillin kwara ɗaya a ririta ta aw tasrihun bi ihsan ko kuma a sake ta da kyautatawa sannan kuma a ciki Allah madaukakin sarki yana mana bayani cewa duk koman auren da za a yi ya kasance an yi koman aure ne a matsayin za a zuwa tsaye da haddin Allah wannan na nuna mana cewa ashe aure ga baki ɗayansa abin da ake bukata a cikinsa shine tsara dokokin Allah subhanahu wataala kuma babban abin da ke tabbatar da rayuwa aure ta inganta ba rayuwa aure ba kawai ita kaɗai a adin rayuwar ɗan adam shine mutum ya tsaya da shi da iyalinsa a ƙarƙashin dokokin Allah wannan ke nuna mana ashe aure ibada ne lada namiji zai samu idan ya tsara dokokin Allah lada mace za ta samu idan ta tsara dokokin dokokin Allah a gefe guda wal iyazu billah dukkanin su akwai alhaki a kansu idan suka saba ma Allah subhanahu ta'ala ko kuma suka tauye haƙoƙin juna Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin saki albarka a cikin rayuwar mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi sahbihi واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسهر به ليلي وأضمي جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yaya na, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأبغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن Shin, ko akwai wasu darussa da za mu samu daga cikin ayoyin namu? Ga Ustaz Hamza Al-Hassan Sa'id, الحمد لله الغفور الحميد ذي العرش المجيد يهدي بهداه من يريد ويضله من أعرض عن نهجه السديد بين للناس طريق الهدى وحذرهم من دروب الردى ووعد من أطاع ووعد من اعتدى ولا يظلم ربك أحدا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا كون ما سجرما بركة مدسايك سادوا a cikin wannan shiri na ilimi cikin ilimi da muka sake saba saduwa lokaci bayan lokaci a yau insha Allah ta'ala muna tare da waɗannan ayoyi masu albarka a cikin suratul baqara aya ta 228 da ta 229 da kuma ta 230 wato inda Allah madaukakin sarki ke cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktuna khallallahu fi arhamihinna in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir to al'amarin aure Allah madaukakin sarki ya girmama shi Allah madaukakin sarki ya bashi watan daraja keɓantacciya to shi yasa Allah madaukakin sarki bayani akan abin da ya shafe shi daki daki domin ya yi ma mutane bayanin watan abin da shi Allah madaukakin sarki ya halatta da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya haramta kada su wuce gona da iri to wannan aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas daga cikin darasa da ramu samu na farko akwai watan wajibcin idda watan wajibcin idda kamar yadda Allah ta'ala yake cewa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru kuma ta waɗanda aka saki auren su suna jinkiri da kansu watan hatsarki guda uku ita idda ana yin ta ne saboda dalilai da yawa daga cikin dalilai da sa ake yin idda akwai buƙatar watan a kubutar da mahaifa sannan kuma akwai buƙatar a kiyaye mutuncin ita mace sannan kuma akwai buƙatar kiyaye watan ni'ima ta zamantakewa ta aure da kuma girmama zamantakewar auren sannan kuma da mutum ya yi tunani akan watan wahalhalu da ake samu lokacin da aka yi saki domin babu auren da ake so yayin da ya zamto an ɗaura shi ya zamto an samu rabuwa sai dai idan ba a sami maslahar zaman ba to rabo shi yafi sannan kuma da tunani akan abin da ya shafi rayuwa to wannan shi zai sa mutum ya gyara ya gyara watan alakarsa da shi da wanda yake zama mace ta gyara alakarsa da wanda da mijinta shi ya miji ya gyara alakarsa da matarsa to ita idda zaman idda a lokacin da aka yi saki Allah madaukakin sarki ke cewa salata ta koro malamai kamar su Abdullahi ibn Umar sahabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabi da Zaid da Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fuqaha wal Madina as-sab'a da al-Malikiyya da ash-Shafi'iyya suka ce abin da ake nufi da salata ta koro wata shine salatata azhar wata shine tsarki guda uku wata mace za ta zauna har sai ta yi tsarki guda uku ra'ayin wasu daga cikin sahabbai da wasu malamai na biyu suka ce fi ra'ayi shi kaman Abdullahi kaman Umar bin Khattab da Ali bin Abi Talib da Abdullahi ibn Mas'ud da kuma mazhabar Hanafiya da kuma mazhabar Hanabila suka ce abin da ake nufi da talatatu quru shine talata haidat watan shine jinin haila guda uku kaga wancan sai ta yi tsarki guda uku wannan kuma sai ta yi jinin haila su uku to wanda darasi ake so a nuna maka anan shine watan wajibi ne idan ya zanto mace an sake ta matukar mijinta bai mayar da ita ba wato ta zauna a gida iyakacin wannan lokaci kafin ya zamto a iya bata damar da watan za ta aure wani mijin idan har mijinta bai dawo izuwa gare ta ba har yau daga cikin darasi da za mu samu a cikin wannan aya akwai mashru'iyyatul raja'a watan namiji yana da iko watan ya mayar da matarsa a lokacin da ya ga dama da santa ko kuma ba a santa ba watan yana kuma daga cikin hukunce hukunce na aure kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha watan mijin ta shi yake da hakkin ya mayar da ita watan idan suka so su sasanta tsakaninsu da adalci ba a so ya zamto kun sasanta tsakaninku sannan kuma sai ya zamto kayi wannan ne domin ka muzanta ma mace to kaga har yau daga cikin darasin da zamu samu shine watan ka mayar da mace da kyautatawa da niyyar kyautatawa ba wai ka mayar da ita gidanta da niyyar mene ba muzanta ta ba to idan kai wannan to ka aikata abin da shari'a ta ya dace da shari'a amma idan kai sabanin haka to ka saba ma Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wala tumsikuhunna dirarar li ta'tadu watan kada ku rige su da niyyar cutar da su ka mai da mace cikin gidanka amma kai ne da niyyar cewa ka muzanta mata kai ne da niyyar ka bakanta mata kai ne da niyyar in ta zo ta koma ɗakin ta wulakanci babu irin wanda ba za ta gani ba to idan ka aikata haka ka aikata harama to ashe akwai buƙatar mutane su nisanci wannan har wayo daga cikin darasi da fa'ida da za mu samu a cikin wannan sura watan al-mu'ashara az-zawjiyya takunu bil ma'ruf watan zamantakewa na aure watan takan kasance ne da mene da kyautatawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa da hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf amma walil rijali alaihinna daraja mazaje suna daraja daraja akan mata ita ma mace ta fahimci wannan darajar da Allah madaukakin sarki ya fifita namiji a kanta girma da Allah madaukakin sarki ya bashi a kanta wannan sai yasa ta kyautata a cikin zamantakewarta wannan sai yasa ta yi ma mijinta abin da ya dace ta nisanci watan ya sanya ta abu ta ce ita ba za ta yi ba ta nisanci watan ya neme ta akan gado ta ce ita ba za ta zo ba ta nisanci abubuwa dai da Allah madaukakin sarki bai buƙatar mace ta shagaltu da shi a cikin gidan mijinta Allah ta'ala yake cewa rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to sai Allah madaukakin sarki ke cewa wallahu azizun hakim to an samu sabani akan wani lafazi ne watan yake iya mayar da mace gidanta malaman shafi'iya suka ce idan namiji kawai ya bayyana cewa ya mayar da ita to ta koma kai suka ce ma idan ya kula da lafazi na kinaya kamar misali ya ce na aure ki watan ta koma amma kuma bai kasancewa da saduwa jumhurin malamai su kuma suka ce a'a yana kasancewa ne da mene da magana ko da aiki ka ce misali na dawo da ke to to kana faɗan wannan ta dawo ko kuma Allah ya baka dama akan ta ka sadu da ita to wannan kai tsaye ta dawo ko kuma ka keɓance da ita ka sambace ta da niyya ta sha'awa ko kuma ka wasu daga cikin malamai ma na malikiya suka ce koda da niyya a cikin zuciyarka kawai ka sanya a cikin zuciyarka cewa ka dawo da ita to ta dawo amma malamai na hanabila ba sa ganin cewa lafazi na kinaya ya wadatar to har wa yau daga cikin darussa da za mu samu a wannan aya wato akwai buƙatar a kula da hakkin juna shi namiji akwai abin da ake buƙatar ya aikata wa matarsa ita ma mace akwai abin da ake buƙatar ta aikata ma namijinta ana buƙatar su zauna da junansu da kyakkyawar zamantakewa ta aure da kuma nisantar cutar da juna mace ta yi wa mijinta da'a ta yi masa ado shi ma namijin kuma ya yi mata ado kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake cewa inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li watan ina yi ma matata watan ado kamar yadda ni ma take yi min ado kaga ina aka samu wannan watan sai ya zamto an taimaki juna sannan kuma a ba mu a ba da haƙƙi wajen kulawa da tarbiyyar 'ya'ya da sauransu dukkan wannan zamantakewa ce ta aure da ake yin ta da mene da kyautatawa to sai kuma Allah madaukakin sarki yayi mana bayani akan watan saki a waɗannan ayi guda biyu yayin da Allah madaukakin sarki ke cewa at-talaqu marratan fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan watan saki watan saubi ne watan saubi ne idan ka sake mace zaka iya mai da ita watan ana nufi ana bayani ne akan saki na kome idan ka sake ta ta koma ka ƙara sakinta ta ƙara komawa to ka gama naka idan kuma kai na uku to wannan babu kome wannan shi ake kira da at-talaqul ba'in wancan kuma saki da ake kome shi ake kira shi at-talaqul الرجعي to Allah ta'ala yake cewa at-talaqu marratan fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan watan ku rike da kyautatawa ko kuma ku saki da kyautatawa wala yahillakum an ta'khudhu mimma atitumuna shay'an illa an yakhafa alla yuqiba hududallah fa in khiftum alla yuqiba hududallahi fala junaha alayhim fihi wa tadbbi tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum adh-dhalimun to sai Allah madaukakin sarki bayani a aya ta gaba akan watan saki wanda yake na dindindin idan kai saki guda biyu sannan kuma daga baya ka zo ka ƙara yin na uku to shikenan daga wani lokacin matar ta zamto ba taka ba ta fita daga damar ka har sai ta je ta aure wannan miji ya sadu da ita saduwa ta aure idan rabuwa ta shiga tsakanin su ta fita to a nan ne kake da damar da zaka iya komawa ka je ka nemi aurenta shine fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha fa in talaqaha fala junaha alayhima in yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinu liqawmin ya'lamun sannan kuma har wayo a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da talaqu marata a cikin wannan aya talaqu maratan akwai bayani akan khulu'i watan khulu'i shine mace ta nemi watan a sake ta ra'ayin malamai shine idan har ta bada kuɗi da niyyar a sake ta saboda akwai wani abu da ita bata gamsu da mijin nata ba watakila ba ta son shi watakila bai iya gamsu da ita gamsu rayuwa ta aure ko kuma ta kyamaci wata halayya tashi ko kuma kwata kwata ma ba ta son shi to malamai fiya yawan malamai suka ce idan har ta nemi wannan ɗalibi to za a iya bata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa in dalla lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a to duka waɗannan fa'idoji ne waɗanda za a iya samu su a cikin waɗannan ayoyi da ɗan waɗannan takaitattun kalmomi nake roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai ba mu lada inda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana hada wassalamu alaikum warahmatullah a ƙarshen kashin farko na shirin namu a wannan satin na tambayi Sheikh Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa shin a tsakanin mata da miji wane ne yake sama da wani a cikin shari'ar musulunci بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أن قوام البركة من sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwan mu a cikin wannan shiri namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda a yau insha Allah za mu amsa wannan tambaya ne wanda ya shahara a bakunan wato almustashriquna ko kuma waɗanda turawan yammacin duniya suka ci galaba a kansu akan cewa wai shin wane ne sama da wani tsakanin mata da da miji babu shakka a musulunci wannan jawabi ga wannan tambaya sananne ne ga kowa saboda Allah maɗaukakin sarki da kansa shi ya bayyana wanda yake sama da wani tsakanin namiji da mace a wurare da dama a cikin alkur'ani alal misali wannan aya da ake mana ƙarin bayani a kansa a ƙarshen ayan Allah yake cewa walin rijali alaihin na daraja mazaje suna da daraja a kan su mata kaga ko iya wannan aka tsaya ya ba mu wato jawabi game da wannan tambaya amma kasantuwan wannan al'amari ya kasance propaganda ne da ake samu daga waɗanda a yahudanci ya shige su ko kuma tunani irin na firan duniya to akwai bukatar a ƙara yin tsokaci a kai wurare da dama a cikin alkur'ani suna tabbatar da wannan ainihin wato ka'ida na fifikon namiji akan mace alal misali faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza ko kuma mazaje su ne tsayayyu akan mata kaga mai fifiko shi yake tsayuwa akan wanda yake kasa da shi Allah kuma ya bayyana daga cikin dalilan cewa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd dalilin haka shine abubuwan da Allah ya fifita sashi su akan sashi sashi a nan wato mazaje kenan akan mata kamar yadda wannan shine tafsiri da aka samo daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda a inda yake cewa yuridullahu Allah na jin a karkashin wannan ayan da mafaddalallahu ar-rijala 'ala an-nisa'i abinda Allah ya fifita maza akan mata da shi wannan bayani zaka same shi a cikin at-tafsirul basir haka a cikin al-jami'ul bayan an tahwili ayat al-Qur'an na al-Imam Ibn Jarir na Tabari Allah madaukakin sarki ya da rahma babban malami al-Imam Ibn Kathir ne Dimashqi har ila yau shi ma yake cewa fadan Allah madaukakin sarki walin rijali alaihin na daraja ya ce ai fil fadila fil khuluq Allah ya fifita maza akan mata wajen ɗabi'a wal manzila da matsayi wa ta'atil amr da kuma yin da'a wajen umarni wal infaq da abin da maza ke ciyarwa akan mata sai sa duk ainihin wato al'adan kabilun duniya babu inda ake dora wa mace ɗawainiya na ciyarwa akan maza sai dai maza akan mata tun daga wajen aure da zaman auren da ci gaba da ainihin wato sarrafa rayuwa haka wal qiyami bil masalih rayuwa akan bukatu na yau da kullum wal fadli fi dunya wal akhirah da kuma fifiko da Allah ya yi na maza akan mata a duniya da lahira na haka babu tuka a shakka akan wannan daga cikin fifikon shi yasa aka halatta wa namiji ya auri sama da mace daya domin shi zai iya kulawa da su amma babu al'adan da suka ba da damar mace ta aure sama da namiji guda wannan a duniya kenan a lahira kuma ka ji yadda Allah yake bada labarin cewa ya tattalawa kowane namiji mataye ko matekun aljanna masu yawa hurul in Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin mazuwa aljanna bayan wannan almabi wani kafiri ya ci gaba da cewa kama qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim har zuwa karshen aya wannan bayani yana nan cikin tafsirin sa karkashin wannan aya wanda muka yi ishara har ila yau ya kuma cewa a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa yace ai ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a namiji shine wanda yake tsayayye akan mace ai huwa ra'isuha ma'anan wannan shine shugabanta sama da ita wa kabiruha shine babba akan ta wal hakimu 'alaiha shine mai yin hukunci akan ta wa mu'addibuha idha wajjat sannan shine zai ladabtar da ita idan ta karkace waɗannan dalilai ne karara wanda suke nuni akan fifikon namiji akan mace ta haka tunani da wasu ke yi cewa wasu ayoyi suna nuna ainihin wato su ma mata suna sama da mazaje malamai suka ce wannan ba fassara ne na malaman tafsiri ba kwata-kwata yana daga cikin fassarori da aka samu daga mustashriquna bayan wannan akwai hadisai da dama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara tabbatar da wannan ainihin wato ka'ida na fifiko ko samantakewa da namiji yake da shi akan mace alal misali hadisin as-sayyida Aisha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yake tabbatar da cewa su mata suna da nakasan hankali da kuma nakasan addini ta ce ta yaya manzon Allah za a ce suna da nakasa waɗannan ababe annabi ya ce shin shaidan mace biyu ba shine yake a matsayin shaidan namiji ɗaya ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba da bayani a karkashin ayan wato bashi cewa a samu mazaje guda biyu su ba da shaida wastashiru shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini sai Allah ya ce fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada su mata saboda nakasan hankalin su ba za su iya ba da shaidan da namiji guda zai bada ba sai an haɗa su su biyu wannan na tabbatar da ainihin wato a samantakewa da namiji yake da shi akan mace haka har ila yau a wasu wajen batun na kasan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin idan mace tana jinin al'ada shi ba ta barin sallah ta bar azumi a watan Ramadan ba waɗannan dalilai ne da ke ƙara tabbatar da wato samantakewan da namiji yake da shi akan mace wanda babu tantama akan wannan kamar yadda muka ambata sai ga waɗanda suke yan koran kafiran yammacin duniya ko suke ƙoƙarin yaɗa tunaninsu Allah ya kiyaye. a ƙarƙashin wannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya lissafa su ma suna ƙara tabbatar da waɗannan bayanai kamar yadda ya zo a cikin bayanin alimamu sa'adi ko as-sa'idi kamar yadda wasu ke tabbatarwa a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa cikin tafsirin laqiq al-mannan yake cewa wannan matsayi da Allah ya fifita maza da shi akan mata to a wurare ne kamar haka fi umuri dini wa duniya game da al'amuran addini da al'amuran rayuwar duniya yalzamu hunna bi huquqillah suna lazanta masu mata da haƙoƙin Allah wa bil muhafaza ala fara'ida fara'idihi sannan kuma kula da ainihin wato namiji yake da shi akan addini ba kamar mata ba wa yakuna hunna an jami'il ma'asi wal mafasid maza su ne za su iya yin tsayin daka su kame mata daga dukkanin barna da sabon Allah. wa yataqawwimihinna bil akhlaqil jamila sannan kuma su ainihin wato tarbiyyatar da su su tsaida su akan kyawawan ɗabi'u wal adabu tayyiba da kuma ladubba waɗanda suke masu kyau wa qawwamuna aidan alaihinna biwajibatihinna min an-nafaqa wal kiswa wal maskan wa tawabi dhalik sannan kuma suna tsayi a kansu suna da fifiko a kansu wajen abubuwan da yake na wajibi a kansu na ciyarwa tun daga sadaki da ainihin wato tufatarwa da ainihin matsuguni da abubuwan da yake biyo baya na yau da kullum cefade abinci magani kulawa da sauransu waɗannan duk suna nuna ainihin wa fifikon da namiji yake da shi akan mace sannan har ila yau a cikin abin da yake faruwa a waƙi wato su kansu mata sun yadda kuma ba sa jayayya game da fifikon da Allah ya bawa namiji a kansu shi yasa da wani abu zai faru na tashin hankali ko na firgici za ka ga ta koma tana neman agaji ko kuma kariya daga namiji akwai maganganu masu ɗimbin yawa amma saboda yanayin lokacin ba cikin wannan shiri muna ganin fil qadr kifaya abubuwan da muka faɗi ubangiji Allah ya sa ya zama dalilin wato dawo da mu kan abin da yake daidai mazan mu da matan mu kuma ya ba mu iko na kulawa da dokokinsa baki mu tare da yin abin da yake so da kuma gujewa abin da baya so sallallahu wasallam ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي عاويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني الحمد لله kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yaya na, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Masha Allah. Duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a koda yaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin tare da Malama Hadiza da Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza ni Abu Abdullahi Umar Yakub Ilu nake cewa ma'assalam وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني